أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله الفاتح الخاتم ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار العزيز ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وستة الباقية لا زالت راكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المقتون وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني على سميع السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأقواسي قلوب الأقراب فريد داري على الإدلاق هاتم الأتمين أبو إسحاق على إبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي لله Sheikh Ibrahim Musaddat nas'alullah bi an yaj'alana min ahli as-sadad ya yi mata shehi idiri lana bi hadha al-mahdari wal ta'ati fi bi nazaratin ta'ti lana bi zafari alhamdulillah yau za mu ci gaba da karanta asharatu sa'ati alaman tashin kiyama min asharatu sa'a abubuwan da suka bayyana wanda manzala sallallahu alaihi wasallama yayi magana su sama da shekara dubu baya in abin ya bayyana to yana daga cikin kowa ya fara naɗa kayansa wato kiyama ta yi kusa kenan to daga ciki alhamdulillahi manzo Allah ya faɗi wayannan abubuwan min ihbarihi algaibiya haka za mu ce min ihbarihi algaibiya yana manzo Allah yake ba labarin abubuwa wanda suke na gaibi ibarihi sallallahu alaihi wasallama bi duguyanin nisa yanda mata da su ji kansu kakuwa ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mata da su ji kansu su wasu ne a kusan tashin kiyama yanzu ko ana cewa akwai abin da mata za su yi ma fiye da abin da maza suke yi to wannan kwata-kwata abu ne wanda in aka ɗauke shi a lissafe bai kai shekara hamsin ba aka cusa wa mata haka har sun ɗauka kuma sun tafi akan haka manzala ya ce idan wannan ya zo ku saurara tashin kiyama ne a za ka ga mata suna da jara'a cikin lamarrukansu kamar yadda manzo Allah ya faɗa cikin hadisi to shine za mu kawo yanzu duk abubuwan da ake gani mafiya yawa har an yadda mutum zai iya yin aure don matar shi ta taimake shi ko kuma ta sa mar ka'ida ma za su yi aure amma saboda nauyi ya mar yawa saboda an aka zo to ita kuma za ta zama tana da aiki kana da aiki wai ku taimaki juna a faɗi haka a yi kuma auren da wannan sharaɗin kuma a yadda ake nufi kuma ba haka Allah ya shirya ba abinda ubangiji ya ce ya adam uskun anta wa zawjuka aljannata wa kula min haragada haisu shituma abinda aka sani ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i malaman tafsiri sun ce maza sun fi mata da abubuwa dai-dai-dai guda goma yanzu sai aka juya aka ce a ba haka ba ne daidai suke ikon a wani gurin ma matan sun fi maza haka aka ce wai shine ci gaba shine fahimta to kuma ba taba samun fahimtar ta kai ta manzo Allah balle ta daidai da na manzo Allah balle ta fita ba taba samu ba duk abin da manzo Allah ya faɗa shine asalin gaskiya hadisi ya tabbatar mana hali kuma zai tabbatar mana wani ma zahara da guyanin nisa'i waje ra'atihinna wa tsam'ihinna fi manasibir rijal yana daga cikin abin da zai bayyana za ka ga mata sun fito sun ce suna jayayya da maza da kuma kwaɗayin dukkan kujeran da namiji ya hau za su ce su ma za su hau al'aliya wani ya kuna min hunna kudatun a cikin suna son kowa ya zamo su ma alƙalai ne wa wuzara'un kuma su zamo wazirai wa sufara'ud daula su ne kuma za a sa su a cikin wato jekadodi za su ce dole abinda mata suka yi maza suka yi su maza su kaga wannan manzo Allah ne ya bada labarin duniya za ta kai a yi haka sai mu ɗauka shekara saba'in baya akwai haka mu ce shekara ɗari baya akwai haka misali kaga babu irinsa an san arrijalu qawwamuna ne amma manzo Allah ya ce yanzu kuma magana da ake faɗa wani ƙasa ne babu minista misali anan akwai ministoci mata ko saboda haka za a iya samun ministoci manzo Allah ya faɗa wannan shekara dubu da wani abu za a samu sannan ana neman mataimakan gwamnoni ma maybe ana samun mace ko ana samu An- to a Najeriya ba fara samun ba ko to za a samu domin duk manzo Allah ya ce za a yi wannan duk alaman tashin kiyama ne ba ba wani abu bane bal wa wujuduhunna fi hadhihi al-manasib fi'lan fi ba'd ad-duwal amma ana- ana samun wayannan kuma a wadansu dauloli wa khurujuhunna fil mazaharat suna fita cikin takara na neman kujeru wajaratun ala rijal su faɗi abubuwan da suke ma maza ba za su iya ba su za su yi bal wa ala shari'ati akan shari'a ma bi talabihin na ma yuhalifuha suna neman abin da ya saba wa shari'an su ce a yi abin saboda haƙƙinsu bi ma'ana an tauye musu haƙƙi suke faɗa duk manzo Allah ya faɗa za a yi wannan sallallahu alaihi wasallama a mimma yuwafiqu hawahunna amma abin da suke faɗan ya dace da son zuciyarsu ne wa shahawatihinna da sha'awansu wa nawi zalika da makamancin wannan wa qad ahbara nabi sallallahu alaihi wasallama bi zalika fa qala kaifa bikum ayuhan nasu manzo Allah abin da ya faɗa cikin hadisin kaifa bikum ayuhan nasu yaya za ku yi ya ku wayannan mutane inji manzo Allah iza daga nisa'ukum idan matan ku suka yi ɗagawa suka ce sun fi maza ko za su yi abubuwan da beta ma da na mazan yaya za ku yakan ji manzo Allah wa fusku shibabikum yaya za ku yi lokacin da samarukan ku gabaki ɗaya ko kuma suka zamo fasikai shabab wanda su ne fonda ɗin da za a yi tarbiyyansu shabab suka zamo fasikai to misali a ɗauki wannan abin da zan faɗa yanzu in na faɗa wanda bai san abin da nake faɗa ba zai ce ina magana ne amma na sani a je nysc a je nysc akwai shekarun da in ka kai wannan level ɗin shekarar ma ba yadda ka je ba to akwai ranar da aka halatta ma daren da aka halatta maka da giya da mata da komi duk ɗan nysc an yadda masa ya yi a ranar a tuntuni an yi wannan kuma wanda aka musu wannan izinin ‘ya'yanku ne ‘ya'yanmu ne wayewan kenan in ka je nysc akwai ranar da ake kunna wuta wannan duk wani abin da ka sani a wannan ranar an halatta muku ka yi a matsayinka na wanda za ka zo ka yi riƙon ƙasa an fara baka sanin ka san zafin ƙasa sannan kuma duk wanda zai je nysc duk wanda ya tafi over 20 years back zuwa yanzu in ka zo sai an kawo condom an baka saboda za ka iya neman macen da take gurin ita ma namiji zai neme ta ko da ba za ka karɓa ba za a zo a je a kofar ɗakinka wanda kuma da ya yi musu ya same ni graduate ne ni saboda abin da na san shi ne kuma baka isa ka karyata ba amma abin nake faɗa yanzu wanda bai yi ba zai ce karya ne ko na musu shari'a amma a tambaye wanda suke kan abin presently a tambaye su haka ne abin da na faɗa saboda shine amanan abubuwa wannan shine saboda haka da giya da mata wannan ba komai bane da giya da mata ba komai bane kaga shubbanun da manzo Allah ya faɗa lokacin da samari gaba ɗaya za a bata su kenan kaga wannan za a bata su ne ma da izini da izini ne eh da izini ne su ne kuma za su rike Najeriya saboda haka kaga kwashe mata za su yi abin da maza ba za su iya ba kenan na kayantarwa maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa kaifa bikum idza dagani sa'ukum wa fusukawa wasu saka shibabikum ya za ku yi sai kalu ya rasulallah sai sabai suka ce maza Allah inna haza la ka'inun yanzu haka zai yiwu Ni sabai yanzu haka zai yiwu akwai lokacin da za a yi haka mai maza Allah ya bada amsa qala na'am kwarai to gashi lokacin ya zo gashi nan wannan kar mutum ya je da nisa duk wanda in ka ga ya yi karatun boko inda ya yi digiri inda ya yi digiri in ka ji abin da na faɗan nan ya ce bai sani ba to bai je ba ne ko kuma ya ƙi Allah ne ƙarya yake munafiki ne amma sai an kawo kondom an baku maza da mata kuma ga wajen ku ga wajen su ba raba gida ke ba ba raba guri za a iya haɗa ku a gida ɗaya a haɗa ku kuma duk abin da za ku yi a wannan gurin dama a university dama in ka kai matsayin higher institution ba a maka faɗan karka yi zina wai kana da hankali duk abin da ka ga yayi maka yayi ba maka faɗa su dai ka'idansu na makaranta karka saba amma wannan dai wanda da ka saba wa Allah ne wannan in ka ga wanda ake mara magana a makaranta to an samu na Allah ne a cikin malaman jifa jifa amma ba ka ba duk abin da ka yi ba komai ko kuma ka gan shi kar ka yi a gaban shi kamar ka dan girmama shi to ba ruwansa amma za ka yi a bayan irinsa ba komai wannan duk wanda suke high institution sun san wannan in ka ga makaranta ba a yi hakan ba to kalla watakila an kewayantu da waɗansu wanda suke da zafi suka yarda da hakan to amma kuma ko sun yarda da hakan ranar nysc kuma shi kun ba su da hannu ko ka zo ne ko kar ka zo wanda za a sa kama su yi maka tarbiyan sojoji ne dama can ba ruwansu da kala lahu ko kala rasulullahi sun da su yi muku training sun da su sa ku duk wani abin da kuke nufi kuma a yi zai iya yiwuwa ma a haɗa muku bayan gidanku da na mata ba za a raba wannan bayan gidan mata ne wannan na maza ba wannan duk ana yi shin wannan duk annabi bai faɗa ba abu ya ala ya rawato saboda haka hadisi maza Allah duk abin da manzo Allah ya faɗa gaskiya ne sabitun Abu ya ala ya rawato dabarani ya rawato fi awsat min hadisi Abi Hurairah min tariqaini anhu wala tariqu salis mursalun kuma wannan hadisi yana da hanya na uku a mursali bai zo a in aka ci hadisi mursali ma su kidan sahabi au sahabiyaini qala ibnu wabba fil bidai ibnu wabba ya faɗa cikin bidai haddathana abu bishrin zaid bin bishrin al-hadarani حدثنا ضمام بن بن معافري عن غير واحد من أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ماذا الله يأتي كيف بكم إذا فسق شبابكم ماذا كتي إذا samarinku suka zamo fasikai waɗagat nisa'ukum matanku kuma suka zamo sun ɗagawa waka sura jahalukum jahilanku kuma suka yawaita kalu sai suka ce wa inna zalika lakainu ya rasulullah za a samu haka mai yiwa ne haka ya rasulallah kala ya ce wa shaddu min zalika fiye da haka ma za a gani wa shaddu min zalika fakat da gani nisa'u yanzu matan ba su yi ba wa fusukan shubabu yanzu samarin ba su zama fasikai ba bal wa kafara billahi har ma sun kafirce ga Allah domin za ka iya samun NYSC wanda suke ana tare gaba ɗaya ba wanda zai yi ibada saboda waɗansu ga baki ɗaya za ka yi mamaki ba za ka iya masu sanin ma musulmai ba ne yanzu an kai wani level a university idan yarinya ta fita daga university an kai wannan level din ko da yake wannan ya faru bai kai shekara biyar ba biyar shida bakwai maza ne za su rubuta a mamansu suna rubutawa akan cewa an gama na ƙarshe kenan kamar ana bai bai eh kwarai shekara bakwai zuwa biyar wannan ba wai ba wai wanda ba musulmi bai yi ba musulma ba a'a da musulman da kiristoci din duk an yi ittifaki akan haka ana tafiya illa sai wanda Allah ya kiyaye wannan wannan abin duk manzo Allah ya faɗa to ta ina ake kafartar da mu din na ce ta nan ne saboda haka sai ya zama kuma sai aka ce ma duk wanda bai san karatun ba sunan shi jahili saboda haka kowa yana kokari ya sani ba za ka ga mutum yana kokarin sanin fara'ilul wudu'i ba fara'ilul wudu'i sai dai sa kanshi watakila amma ba baban shi ya sa shi ba amma makarantar boko shi zai biya kuma gashi nan a gurin za a je a halakar da shi ne ni na ga yaron da yana university a masar yana masar wallahi na shiga masar kudin hayansa za a kore shi baban shi ya hana amma ya kanninsa mata suna nan a universities suna universities ana ana yana biyan nauyinsu amma kuɗin makarantansa na masar jami'ar azhar saboda addini yake karantawa wannan watan dai ni na biya haka za ku yaron wannan yaya saboda haka kaga ba addini in yayi addini wa zai amfanar ma'ana zai zamo liability amma wayannan ana ganin cewa zai nemi aikin yayi aiki zai dauki waɗansu shikenan ka dauki sana'a ka bar Allah ba a ce kar kai sana'a ba amma an fifita boko akan addini kuma duk manzo Allah ya faɗa an fifita boko akan addini kuma gidaje kaɗan ne wanda ba za ka samu hakan ba gidaje kaɗan ne domin malamin malamin addini sunan shi makwadaici malamin boko ka bi shi a hankali don ku gama lafiya wannan haka ne malamin boko da ce ka bi shi a hankali don ku gama lafiya amma malamin addini makwadaici ne in ya matsa da magana neman kuɗi sai a ce ba shi da kana'a malaman da ba haka suka yi ba haka za a faɗa a tsitsi nemar a zage shi a sa yaran ma inda hali su mattawaye haka shi yasa mafiya yawa zaka ga yan bokon sun ɗauko malami ne a gidansu saboda sai abin da suke so ya yi bai sai abin da saboda su ne suke da hannu a kansa ba shi ne yake da sharaɗin yadda za su amfana ba shi yake da sharaɗi a kansa shi yasa ka ga duk masu dangalallawan nan suka koma abuja saboda su ma duniyar suke nema sai aka gamu da 'yan duniya da duniya wannan shine dalili shine in ka tsaya ta Allah kana ganin zaka mutu da yunwa amma kuma ba mutumin da yake da ciki biyu kowa cikinsa ɗaya ne yanda wannan ya koshi haka wancan zai koshi watakila e mu dai gashi nan ba sai mun yi wannan din ba ma Allah yana kosar da mu kuma bai mance da mu ba tunda Allah bai mance da tsuntsu ba balle wa ma min dabbatin fil ardi illa Allah rizquha wa la mustaqarraha wa mustawda'aha kullu fi kitabin mubin ko biliyan kake kwana a kansa kai aikin banza ne in baka bi Allah ba eh aikin banza ne iyaka ka gama tsallan ina ce ka tara ka mutu su kuma yaran su zo su gwangwaje da gidan da gidan rawa a kama hotel a ce an sayi abincin hotel ɗin gaba ɗaya miliyan biyar saboda ka kira kowa ya zo ya yi ihu ya yi fito ya ci akwai mutumin da ya mutu kwanan nan bai kai wata shida ba yana da gida guda dubu a cikin kano gida guda dubu yanzu yaran sun fara sai da gidajen kudin da aka tafi wata shida an raba kudin an riga an masa fati da kudin sai me kuma sai me saboda haka tunda baka nuna musu dama garin banza a farau-faron banza yake karewa in ka ji Allah ka yi wa Allah aiki yawa ka yi wa Allah aiki kafin ka tafi ka kuyi ta fama ta irin alai baro dan kwangila da ya ga abubuwan zai kai masa wani haya kawai sai ya ware kudin sai ya dinga gina makarantu da masallatai yace ba zan bar kudin a yi mun dabdala ba ya bar masu jiragen da su zauna a ciki na amma ya yi wa Allah aikinsa alai salisu nan ma shi ma ya yi haka an ce zai tashi ya ibi kuɗin a mota ya yi tafiya domin kafin ya rasu bai kai da wata ɗaya ba yana da dukiya da yawa domin muna union bank har an ba shi kyautan mota saboda kuɗin da baya tabawa ba ma shekara ɗaya ba amma ya fitar da kuɗin sai ya tafi daji kawai ya ga ƙauye ya bude ya ce a yi masallaci a gina ya tafi sai ya ajiye kudin sai an gina masallacin sun yi wa Allah aiki sun yi wa Allah aiki saboda haka ashe kowane irin abu mutum ya in ka ga dama ka bi in ka ki ganin dama za a haɗu wa yana wa annal ila rabbika lamunta dole dai sai ka mutu ko kuma sai an haɗu ko babu ranar da za a ce maka jibi ne ko gata wanda suka isa Allah yana gaya musu ran da su mutum ba kowa bane wanda ba su isa ba kuwa sai dai kawai a yi kacabur kuma ba a san mutuwan za a haɗu Allah ya kiyaye wa fasaka shibabal wa kafara billahi wa alhada sun kafirce sun zama mulhidai wa mazzaka min sayr al-adyan wa muruqun min sayr al-adyan duk sun fita daga cikin addini ma ba ruwansu da addini ba ruwansu da addini wallahi in ka ga 'yan musulmai a universities na rantse da Allah ba za ka iya ganewa musulmai ba ne billahi al'azim wasu sai in kun haɗa classes wallahi amma ba za ka gane musulma ba ce namiji ba za a gane musulmi ba ne saboda tashabbuhinsa ya juya ya koma can duk wata tsiyar da shi ake yi saboda haka ga wajen walawa me zai kai shi dawo gurin nan ka ce kai kayi haramu me zai kai ka ba shi na dini ba a takura maka ce wannan haramun ne ba shi ne ba shi ne takurawa ba saboda haka mutane ba su da yanci yancin kenan ka sabawa Allah rashin yancin kenan a ganka a takure tarbi da yawan la'ila lokacin sallah kai ne sallah lokacin zikiri kai ne zikiri wannan ka wahalar da kanka a ka'idan yan boko in ba wanda Allah ya masa jagora ba in ba wanda Allah ya masa jagora ba na'am ibaru bi khurujin nisa'i manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada labari da fitan mata safiratun ariyatun mutawa mutabahar jatin labisatul librani ka gani manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba da labarin fitan mata daga gidajen mazansu su yi tafiya ba tare da wakili ba wanda manzo Allah ya ce bai kamata su yi tafiya ba sai da waliyi to babu ariyatun kuma tsirara mutabahar jatin masu nuna su matsa jikinsu duk abin da ke jikinsu ka dinga gani wannan gidan musulunci ko ina ma akwai shi astagfirullah in ban ce ko ina ba to da kusan kashi dai tamanin haka ne mata ta matsa jikinta don ka dinga ganin al'aur jikinta matan aure duk abin da ake yi kenan ba yanzu kuma wannan duk alaman tashin kiyama ne sadaka rasulullah duk alaman tashin kiyama ne labi satul lilbarani kuma za ka ga irin kayan burtaniya koyi ga a french suke yi suna sa kayan irin nasu ba don komai ba duk saboda a yi tabarruji ne rawa musulun fi sahihi min hadisi abi huraira qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace sinfani min ahli narin sun biyu sa daga cikin ahli narin mutane yan wuta lam arahuma qawqum ma'u siyaqun lam arahuma qaumun ma'ahum siyadun lam arahuma ban ga waɗansu su ba ban ga wasu su ba ma'ahum siyadun suna da alamomi ka zinabil bakari wato matan da suke sakan gashin kan nan wannan irin yawa to ga mazan ma suna yi mai murɗaɗen yan bol ko yawa duk manzan Allah sai da ya fafaɗi irin wayannan alamomin ga baki ɗaya matan su kuma su yi su sake ka azna bil bakar kai ka ce wutsiyan doki ne ko saniya ya taribu na biyan nasu wani sa'u kasiyatun za a ga mata kasiyatun ariyatun mata cikakkiya amma kamar tsirara take tafiya dama akwai kayan da ake cewa fanɗarin ka tsirara ko eh mumilatun ma'ilatun ru'usin na za ka ga tana tafiya tana takama ma'ilata ru'usihinna ka asnimatul buhuti ka tana tafiya tana takawa daidai tana taka kai ka ce irin abin nan na bayan raƙumi to zan bayan raƙumi ne albarani la yadkhuluna aljanna manzo Allah ya ce ba sa shiga aljanna wala yajiduna rihaha ba sa jin kanshin aljanna ma'ana bayyana jikinsu wa al'umma a ga yadda suke tafiya wannan shine bala'in ba wai ya haka Allah ya halice ni da Allah ya halice ki bai ce ki sutura ba ba ce ki kamala ba an hana mamuri to amma an saba za a fito ne duk wani alaman mace za ka gani a jikinta wannan shine asalin adam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba za su shiga aljanna ba kai ra'iyatul jannati ma ba su ji ba Allah ya kiyaye mu za a ji karatun wani iri dan an fi son a ji na daɗi kuma ƙarya ne mutum mun yana son ya ji daɗi ya bi Allah yawa ya bi Allah in mutum bai bi Allah ba ba ruwan mala'ika da babanka ba ruwan mala'ika da uwar mutum ba ruwansa ma'aikaci ne kawai na Allah mutum kawai in ya saba ne Allah zai sa a casa shi yawa ku lura da wani irin abu a yanzu haka idan mutum ya yi rashin gaskiya in aka haɗa shi da polis ɗin anguwanku in aka kai shi polis da rawaninsa da farin gemunsa da komai sai a ce cire hulanka cire rawanin cire takalminka ai daga nan ka san cewa za a shiga bala'i ko dama ai abin da ake ganin ka da dan darajan ai rawanin ne da hulan ko da takalmi to don an saka ka cire wai a ce cire kuma ana ma muzurai in kai ya ce zan baka kashi kuma wanda wanda kai a hanya bai sai ya gaya maka haka ba ka san daga nan kenan mutum ya kamata ya dinga kiyaye Allah kafin a haɗu yawwa wayan nariwa domin ƙanshin aljanna la yujadu min maisarati kaza wa kaza ana ji daga ƙanshi tafiyan shekara kaza wa kaza ne warwa ahmad bi masnadi wa hakim wa qala sahihun ala shart shaykhaini sahihi ne rawato a sharadin shaykhaini bukhari da muslim min hadisi abdullahi bin amr bin asi qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama najima dalla sallallahu alaihi wasallama yaqulu sayakunu fi akhir az-zaman sayakunu fi akhir ummati rijal a ƙarshen al'umma na za a samu waɗansu mutane yarkabuna ala suruj za su dinga hawa kaman sirdi ka ashbahin rijali kai ka ce suna kama da mazaje yani a sayara doki mota kenan in kawo kan siddin siddin mota yana kama da siddin da ake ɗorawa kan doki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine yake faɗa ga yadda mutane za su kasance yanziluna ala abwabil masajidi za su zo suna tsayawa da motocin a kofar masallaci yani da kuluna lissalati fiha suna shiga ko suna shiga cikin masallacin wata kasa yarta ala abwabil masajidi suna barin motocin a bakin kofar masallaci na'am fiye zarihim motocin suna jiran su fito a shiga a tafi nisa'uhum matayen wa'annan mutanen masu mallakan wa'annan motocin a wannan zamanin matayensu kasiyatun ariyatun kaje ka ga gidansu zaka ga matansu mafiya yawa tsirarori ne kasiyatun ariyatun ala ru'usihim a kawunansu kasimatul buhuti al-ajjab il'unuhunna in ji manzo Allah a tsine musu fa innahunna mal'unatun domin su tsinannu ne idan duk wanda ya kai irin wannan ai yana ganin ya kai wani abu ba kowa bane yake tsayawa ya a kan bangaren suran iyalansa a lokacin wani lokaci ma an fi karfin mijin sai dai ka gani kai baka sama da in kuma kace za a cire a yi damban tsiya a gidan ko ta ce za ta yi yaji tana tafiya gidansu kuma ce kai ka saya mata to in baka so ka biya kai kuma ba ka da shi an daure mata gindi sai bala'i saboda haka dole ka kyale ta bala'in dai gabas da yamma kudu da arewa sama da ƙasa sun sauko illa wanda ya rike manzo Allah watakila a samu saukin bala'in amma bala'in kawai ga sun ne sun gangaro to a sa ma ba su sayan ba wannan dama an yi ishara ne akan an wadatu ne ake irin wannan sutura an wadatu ne ba hana matarka ta yi maka dan kai a gida ba amma tabarruji fita da shi tabarruji fita da shi za ka iya warewa sai a gida ta sa maka ko kuma ko ina za ta tafi da shi in za ta tafi da shi ko ina tashin hankali ne in amma a gida ne a kanka wannan jaizi ne ya halatta domin hadisi manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce man ra'a imra'atun fa'ajjabatu falyati imra'atahu fa inna laha mislu ma laha idan kaga wani dressing ne ko wani abu a jikin wata mata a waje ta kayantar da kai to ka koma wajen matarka irin yadda zaka iya wancan din zaka iya sa mata irin wannan din amma a gidanka kaga zai dauke maka tunanin wa'incan wallahu alam fannisa'u yawma kasiyatun ariyatun mata ga sunan sun cika kuma amma tsiraru haqiqatun haqiqa kama qala sallallahu alaihi wasallama wa qara'aytu marratan imra'atun malamin yake cewa wata ran na ga wata mata mashiyatun fi shari'i algoriya tana tafiya a hanya anguwa ce wa auratuha badiyatun yace wallahi al'auranta a bayyane yake ma annaha kasiyatun tare da kuma wai ta sa kayan kuma tana gadara li'anna kanar labisatun kamisan min al-harir al-abyad ta sa fararen kaya riga irin na harir fari ashaffa ashagga wa fawqahu wa fawqahu a samansa fustani ko fustani min al-harir al-ahmar ta sanya kaman gele ja ashaffaf aidan walam takun labisatin sarawilan amma ba ta sa wando ba amma kayan gaba ɗaya al'auranta a fili yake fakanat auratuha badiyatun al'auranta a bayyane yake ka anna ariyatun kai ka ce tsirara ta fito fandarin ka tsiraran kenan wannan su ya ta'ajjabu na minha mutane suna babaki wallahi tijjani abdullahi baban mera da ni da shi ina tsammanin da kabiru malam kabiru congo junction a abu zaria mun ga haka a daidai a yi magana a daidai a queen amina nan mun fito za mu fito ta main gate ita kuma ta shigo ta masallaci ta main gate din amma mun muna ta jikin bishiya wajen filin kwallon nan ita tana ta can sai ga mata sun fito daga gidan mata suna ta wancan bangaren ta bangaren ta da suka ganta suka daka mata harara sai ta dawo ta wajen mu sai ta je na danna mata ashar tsirara ba abin da ba ka gani a jikinta ta shiga university da ni da tijjani abdullahi baban mera ina ga da malam kabiru mu hudu za mu fita nan baki za mu je mu ɗauki hoto ana neman wani hoto a hannunmu so kaga irin wannan manzo Allah tuntun ya faɗa kuma abin haka yake tafiya kuma ba wanda zai ce mata ƙala kana zuwa kana zane ta ya ce yancin ɗan adam human rights yancin ɗan adam tana da dama ta yi ba wanda ya isa idan ita ta mallaki kanta to mutane su mallaki kansu kaga addini yadda yake da adalci kenan abinda za ka duba shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune da sai da Aisha da Hafsat radiyallahu ta'ala anhunna aw anhuma suna zaune sai ga Abdullahi ibn Ummi Maktumin ya shigo wajen manzo Allah da ya shigo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka yi maganganu sai ya tashi ya fita sai manzala ya ce ya kuna ganinsa ba ku tashi ba sai suka ce ina huwa a ma layi bisiru ai makaho ne baya gane ta wa in huwa a ma fa antuma amaya ne idan shi makaho ne ko makafi ne idan shi Allah ya kare shi bai gan ku ba ko Allah ya kare kuma ku gan shi ba addini abin da ya sa kenan ya hana tabarruji din idan ke kin fita kasuwa ko da tsaraici ko da kayan da zaki attracting ki ja hankalin wani sai kika ce na ruwanki da wani to kin iya toshewa na ruwan wani da ke to addini yadda ke da adalci kenan wannan kuma yan duniyan ga baki dai kawai sai ce ai haƙƙinta ne to haƙƙinta ba haƙƙin Allah a kanta ne an yarda wani ya cutar da wani to ta cutar ai ta cutar to amma fa hurriya ne yanci ne a ka'idan yan duniya yanci ne Allah ya kiyaye yana cewa suma ra'aytu maratan ukhra imra'ataini sai na sake ganin mata guda biyu da haji sifa da wannan sifa fi ahadi shawari'i az-zaitun a wani layi anguwa az-zaitun wa la rafima al-barani kansu sun sanya wannan irin dan kwalin america kamar kalan na biyu lam yukhta min wasfiha shay'an yace wallahi tallahi yadda manzon Allah ya faɗa babu bambanci da yadda na gansu yadda manzon Allah ya faɗi yadda su sa gelen a kansu wallahi haka manzon Allah ya faɗa yace haka na gani babu canji babu canji to kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada wannan labarin sannan maza Allah ya ba da labari bitijari inna ma'ar rijali fi da kaki ne kamar wa sha'il an yanda mata suke kasuwanci a shago kamar yanda maza suke zama a shago mata su zauna a shago maza su zauna a kasuwa mata su zauna a kasuwa a cikin shagonsu manzalabi ya ya ba da labari akan wannan kuma yanzu ka je kasuwan kwari domin na gani a cikin tv ma ga mai shagon tana zaune ga yaranta kuma a ciki sadaka rasulullah eh gashi nan ba wai ta bar yaran ne ma a kasuwan ba ita ma tana ciki da ita ake bugawa wannan duk manzo Allah ya faɗa sama da shekara dubu da wani abu amma wai a hakan ne fa har yanzu an bai san gaibi ba kuma shirme kawai wala ne kunu aruba min qabl da ba san haka ba wa min zalika wujuduhunna ma'a rijal fi dakakin tijara imma muwazzifat wa imma sharikatun wa mu'inatun li azwajihinna kai yanzu ma kasuwancin duniya ya kai babu wani bankin da za ka zo kai kasuwanci ba mata a ciki saboda attractive babu wani ma'aikata wanda take da girma ba a nemo mata ba mata masu sai a nemo masu ƙananan shekaru ƙananan shekaru masu yan faɗi irin tufan da za ki sa saboda attractive ɗin kwastoma duk kuma manzo Allah ya faɗa duk manzo Allah ya faɗa yanzu na ji saura kasuwancin yan kwai ne tukuna in sun buɗe katon shagon nan guda za a sa masu karban kuɗi to anan ne za mu iya ganewa a mu kenan wannan abu ne wanda yake sha'i'un bassun ba ko ba haka abin yake ba ne abin haka yake yanzu an kai muhallin na ga a cikin celoli ma mata ake ajiyewa wanda suke gwada maza saboda haka an fara taila ya zauna da mace wanda aka zo ce ta gwada ka in ta gwada ka shafe-shafen da take ma watakila ka ba wa 'yan uwanka shubbanun gafalallu su ma yaso su ma gwada su na ganin bai wuce haka ba ko ba ka bane duk manzo Allah ya faɗa wannan duk alaman tashin kiyama ne za a halaka ne kai astaghfirullah gidan mai idan da mace an fi kasuwanci idan babu mace maza ne zalla a gudun ya cewa ba masu haƙuri ba kuma ƙarya ne kuma mata ne yake kai su wannan ka duba duk ga baki ɗaya an hargitsa abubuwan ne saboda attracting saboda alaman tashin kiyama yana za a halakar da al'umma kai kuma wanda kake shugabancin bukatan ka kawai kuɗi ko ma me zai faru kuɗi in kuma da yar budurwar da ta zo da irin tsafta na gidansu sai ce ta cire ta sa kayan ofis in baka sa kayan ofis ba ka yi tabarruji in an ga ana jin mutuncin ka a sa ta sa dogon wando dogon wando watakila ce ta sa shed ta yi zanzaro kaga kasiyatun ariyatun kenan still ko ta ko ina sai an yi an yaƙi addinin musulunci kuma wallahi ba wani abu bane idan za a haɗa maza da mata to dole ko tashin kiyama ta yi kusa domin fusuku za su yawa idan fusuku suka yawa abin da za a yi abin za a yi ta aihuwar shegu idan aka haifi shegu kuma a kansu ne tashin kiyama zai tashi shine shine to ko ta ko ina ana yaƙa mutane amma mutane ba su fahimta ba ne koya ne wallahu alam son zuciya Allah ya kiyaye imal muwazzafat wa ma sharikat wa mu'inatu li azwajihinna fa inni a'rifu jama'atan min hadha ash-shubbab al-fasid to na san jama'a daga cikin wayannan shubbab fasid mutafarrijin al-mulhid al-adim ga sunan sun fito daga wancan siffan ko sun zama mulhidai mulhidai sun bayyana sun ɓoye musuluncinsu saboda ilhadi ko adimuddin ba su da addini walmuru'at kuma ba su da wani kafa'a ya ku zuna azwajihim mu'inatun suna ɗaukan matansu su ne mataimaka kai na gama ni na ga ko ba ma na ga ba na yi ma magana akan abun abin ya kiwa kuma auren dole ya mutu in ya je ci bashi in zai je cin bashin kaya a wajen yamurai sai tafi da matan shi idan ya yi yayi suka ana sai ya sa matan ta sa baki sai a bashi bashin na ce ka kashe kanka ai ana nan ana nan ko sai da auren ya rabu katulu wala makatulu yace bai yarda da ita ba bayan shi ya nuna musu amma wai tana taimakon shi ne sakatariyarsa ne eh kaga ya khuzuna azwajuhum mu'inatul lahum fi da kakinihim tabaka ma habara bihi wannan daidai da abinda manzo Allah ya bada labari daidai da abinda manzo Allah ya bada labari to idan mutum bai yi a hankali ba yana cikin bala'in ma bai san yana cikin bala'in ba Allah ya kiyaye faqar rawa Ahmad wa Bukhari في آداب المفرد وبالداري والضحاوي في مشكل الآثار والطبراني وحاكم وسعه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة تسليم الحاسة nan da tashin kiyama akwai miƙa wuya na keɓantuwa wa fashar tijara kasuwanci zai yawaita hatta ta irin mar'atu zaujaha ala tijarati har mata za ta dinga taimakon mijinta akan kasuwanci ita ma ta karba ta kai watakila a ce ta dan dora nata watakila kuma ta ce ta kama riba yana yi tana yi yana cewa ai mata ce mai kishi mai mai mene mai kokari mai kokari amma da waye da aje ai mu'amalan ba ruwan shi a kamar kuɗi dai kawai al-hadith wa rawat tabarani عن أداء دون خالد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة الله بزي تاري قيامة حتى لا يسلم الرجل إلا على من يعرف mutum ba zai sallama ba sai wanda ya sani wannan izala kenan eh izala kenan in ka ci assalamu alaikum ce barka da barka da wai bai san ka ba eh sai ya ganka da gemu tukunan ka ce assalamu alaikum ce wa alaikum assalam wai ya gana a ci ko ba ka bane da manzo Allah ya faɗa wata ta takizul masajid turukan ba za ta da kiyama ba sai masallatai sun zamo kan hanya kan hanya sai a zo cikin angonku sai a ce masallaci na gefen hanya sai a ce za a yi kwalta sai a fasa gurin da ka san masallaci ne yau sai ga ana baki mashin din a gurin ya zama kan hanya sadaka rasulullah kowa yi wata tattajirul mar'ati wa zawjaha har mace da miji za su haɗa kuɗi suna kasuwanci su haɗa kuɗi suna kasuwanci duk sadaka rasulullah manzo Allah ya yi bayani ibaru bil polis fi turuqati kama jarar bi adat dawal al yawm lil muhafazati ala nizam manzo Allah ya bada labarin fitowar polis wani ma hadasa kasaratu shurta al polis yawan polis din da su kasance a duniya fi turuqati a hanya lil muhafazati ala nizam abin da aka tsara ba a son ya ɓaci magana habar biyu sallallahu alaihi wasallam aidan manzo Allah ya bada labari zai police kaga su masu me sunan yellow fever duk manzo Allah ya faɗi su kwarai da gaske yawa wannan yazo ta nan wannan yazo ta nan a ce kai binan kai kuma tsaya sai an jima kai ma binan duk sai da annabi Muhammad ya faɗa duk sai da annabi Muhammad ya faɗa Tabarani ya rawaito fi kabir min hadisi Auf bin Malik qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahafu alaikum na ko sunna imaratu sufa wa kasarati shurra ko ina tsoro a gare ku waɗansu shekaru aka ce kaman wani shekaru ne ce imaratu sufa lokacin da wawaye za su zama su ne shugabanni wa kasarati shurda kuma ga yawan polis a lokacin eh imaratu sufa shugabancin wawaye sannan kuma ga kasaratul polis wainama khafa sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi manzo Allah ya ji tsoron haka ne wa al'ummar sa li'anna wujudu haula'i samun wayannan awalan alamatun ala qurbi sa'ati daga kun ga haka to alamun qurbu sa'ati ne tashin kiyama ya kusa fa ina wa hadis minhum min zulmin yana faruwa ne daga zalunci limaratin alal ba'a ga wanda suke juya suke tafiya a iya fadin gun da suke wa idayatuhum da kuma cutuwa bi ta fa'il gurmat bashi in an karɓa bashi ba a biya da izala ma ta shiga nan ko lima masu a yanzu suka karɓa bashi ba sa biya in illa na jiran kara ce na yi hukunci ɗaya illa na jiran in suka karɓa bashi to insha Allah ba za su biya ba ne ba su biya ba duk wanda yana daga cikin alama amma Allah Allah kiyaye bidafal guramat alaihim ma huwa ma'lumun wannan sananne ne gashi na muna ciki waye da faina wa yakunu bi aidihim siyatun su police din suna da bulala a hannunsu wal asa suna da kulki asagira fa yadribuna biha adhafa min an-nas suna dukan raunana ne daga cikin mutane bi adanar sababi ɗan kankanin laifi kawai su bi ka a guje yanzu ka bi kan hanyar ƙauyuka nan duk yawancin foli za gansu da sanda ne in sun tsare ka da mashin ka ke su maka maka amma da ka zo da mota za ka wuce ko ka yi abin sai dai maka togaciya ba za a maka ma ba ka ga go a fa'un nas manzo Allah ya faɗa kuma duk inda ka zagan haka ne a cikin garin ma suna rike sandan suna rike sandan suna rike kulkin duk adanar sababi dan kankanin sababi kama wasu fa wannan bi zalika fi ahadith mutaaddida manzo Allah ya faɗa a cikin hadisai daban-daban min ha hadith abi huraira al-mukhraj fi sahih muslim wa qad marra qariban bi lafzi sinfani min ahli an-nar yanzu muka karanta sinfa biyu daga sinfi biyu daga cikin yan wuta lam arahuma qaumun mutane ne ma'um siyadun suna da bulala ka aznabil baqari kaman kaman wuciyan sa ya zaribu na biyan nasu suna duka mutane da shi an hadis wa hadis siyar kata kuna min aznadil bakari tana kasancewa daga zanabul bakari kalwaki min alpolis alfaransi tul magari ta yi polis in ingila ma a nigeria haka ne duk polis din da suka rike can din su ne suka haifi na nan din aiko wa min hadis abi umama talbahili kala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا خرج في هذه الأمة في آخر الزمان رجال za a fita da waɗansu mutane a ƙarshen zamani siyadun ka an ha aznabul bakar suna da bulala kamar wutsiyan rakumi yagduna fi suhutullah suna wayan gari cikin fushin Allah wa yaruhuna fi gababihi suna ini kuma a cikin fushin Allah hakim ya rawato wa qala sahihul isnad duman Allah ya bada wannan labarin in kaga police yanzu misali aksarin police din aksari aksarin police din wai sun ce idan aka yi accident da police a cikin aka mutu in aka zo za a same shi ya fi kowa baki eh na ji haka na eh suna ganewa eh sun ce eh sun ce haka to sun ce haka abin da ce sun ce haka wata rana mun gani aka nuna mana sai mu ce eh haka ne amma sun ce haka a yanzu sannan a halin da ake ciki idan mutum ya kama ka nawa ne yake neman maslaha ya gyara don a zauna lafiya nawa za ka bayar ne kuma gashi ana biyansa ne don ya yi sulhu ɗaukansa aiki kenan a kama mai mara gaskiya a tabbatar da rashin gaskiyarsa sannan a kai wa hukuma abin da ake biyan su kenan a kai shi kuma a kama ya kama mara gaskiya in baka faɗi in baka biya shi ba ya ƙara maka sharri ko ya canza mara gaskiya in an biya shi ya ɗauko mai gaskiya ya ce shi ne kuma ya rubuta in aka je ba da za yi kuma amma a nan gurin ma ni na ce kaman polis ɗin Najeriya da su riga na Saudiya shiga aljanna. Ni ina ganin kamar haka. Saboda su can nan aka kama ka ana tambayin ka kai bayani. Can abin da polis ɗin ya faɗa ba kai ba halin kai bayani. Abin da ya faɗa kawai kanin annabi ne haka ne kawai. Haka ne kawai. Kaga a shi shi yasa ma Allah ya wutan dorin dori. eh wannan daban wannan daban ba zai zama duk wutar da mutane iri ɗaya ba ne gwargwadon irin yadda ku zo da jara'an ku da rashin abubuwan ku gwargwadon yadda Allah zai mu'amala da ku kenan Allah ya kiyaye amma abin ba kyau Allah ya kiyaye kuma police yana magana kana magana can ai ba zai ba ai ba zai ba ba zai ba in kuwa kai in kai mazauni ne to ranar ka tabbatar da ka bar garin hari da babban sharri eh duk abin da ka samu daga nan za a yayi ka sauran ya zama ganima wani kuma in aka yayi ka duk abin da ke cikin ka a kwaci a zo a sa ka a jirgi ka dawo kasan ku haka duk wanda suke zaune ne sun san wannan sun sani saboda ka san mutum ya sha wahala ne wani lokaci bai cika faɗa ba na sosai ai gara polis ɗin nan da can ai can bayan ka nemi tsari da sa uzu da kula uze da falaki da nasi sai ka haɗa kuma da yawa nan ko za ka iya ku yi fito na fito da shi ma kuma in aka je a yi nasara a samu wani ya ce sai ya tabbatar da gaskiya ya kubutar da kai can din ma ana samu amma a cikin goma da wuya ka samu biyu na yi mu kuma anan za a iya samun biyar da biyar watakila sai za a iya samun biyar da biyar domin ƙananan za su iya shirya maka shari manyan su warware can kuma ƙananan suka shirya maka manyan ba su yi su warware ba abin wani iri wadda ke Allah yana sane da abin da ya sa ya haka watakila da mutanen ne ko ta wanda suka shiga ma ba mutanen garin ba su ma suna fada cikin wannan bala'in Allah ke yi ibaru da kasaratul umara manzo Allah ya bada labarin da ai sarakuna da yawa da kasaratul duwal saboda za a raba dauloli su yawa alati a hadasal istimar wannan kafin ayi istimariya ce Ghana ta zama istimariya Najeriya ta zamo nata wannan da ba haka ba ne da in aka ce alkanemi alkanemi yanzu aka ce alkanemi ina ake nufi maiduguri to da daular alkanemi ta hada da chadi da kamarun tana ciki tana da fadi sosai kaga da aka zo aka yi imariya sai aka zo aka ce maiduguri tana da wani guri ma an zo an cire yobe ka gani ko daga yoyo aka ce akwai mai yanzu haka ana rarrabawa to haka ne duk manzo Allah sai da ibada labarin wa'in da abubuwan da su faru wa kadhalika kasartu al-umara'i fa fi jaziratul arab wahadaha ma yuqarrib min 20 amiran wanda yanzu a jazirar arab wanda akwai sarakuna 20 aw yazidu ma bainal hijaz wa kuwait wa bahrain wa yaman wa hadar al-maut wal muhanniyat tsakanin hijaz da kuwait da bahrain da yaman da hadaralmaut akwai sarakuna kusan 20 wanda da ba haka bane da ba haka bane an gane ko wal mahaniyat atis da aka samu kuma masu kare su kaman guda tara wal iraq wa sharqul urdun wa labanan da iraq da sharqul urdun da laban wa hadha wannan dunal baƙil biladi banda sauran ƙarruka duk wa kada habar bi sallallahu alaihi wasallama duk manzo Allah ya bada labari da zalika Abu Nu'aym ya rawaita cikin hilya daga hadisi Abdullah bin Mas'ud qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya ce kaifa antum idza labistum fitna ya za ku yi in aka sanya muku rigan fitina fatattakizuhu sunnatan sai kuka riƙi rigan fitinan ta zamo sunna yarbu bi hasagir kuna renan kanana da shi yarbu bi hasagir fitina ne aka sa muku rigan kuma ana renan yara da shi na ganin an gane aha ta yi gashi nan da yawa yanzu yaran da aka kallafa musu aka ce su ne halin sunna yanzu ba hada su da bala'i ba ba kan haka ɗan tashi ba kuma gaskiya ne ƙarya ne ƙarya ne kuma ƙwaƙwalonsu ta riga ta ɓaci to ya za a dawo da su a gaya musu abin nan ba haka ba ne bayan an cusa musu ya rubu biha a siga an dasa muku bala'i a mutu an bar ku da shi su kuma suna ganin su ne musulmai ku ne kafiran yayan aka tashi to ta ina za a yi abin ya warkace Allah kiyaye waya hare mutu ya alkadiru tsoho za a tsofar da babba wai na taraka bina shehun idan ya bar wani abu kila taraktar sunna sai a ce ka bar sunna ba shi ne muke ciki ba in ya bar wani abu sai a ce ya bar sunna ko su ba san me sunnan ba kalu sai suka ce li ummati zalika ya rasulullah da wayannan al'umman ya rasulullah kale ce idza kasar qurra'ukum idan mahaddatan mahaddatan ku suka yi yawa wa qallat ulama'ukum malaman da za su yi muku tafsirin abin da yake suka yi kaɗan wa kasurat umara'ukum sarakunan ku suka yi yawa wa qallat umana'ukum amintattun cikin ku suka yi kaɗan wata masat wata masattun ad-dunya kuma kuka yi riko da duniya bi amalil akhirati kuna ganin aikin lahira ne wa nafaqahu li ghairi Allah kuka ciyar ba dan kuka ciyar li ghairi Allah ba dan Allah ba an haɗu an haɗu to dan Allah yanzu izala na ce ko tafsirin da take yi ka lura ta karanta mujarradin qur'anin ne a gabata amma ba wani tafsiri take karanta ba wani abin da magabata suka fasaranta suke bi ba ai ya isa kawai haka babban malami na ƙasa yana karatun da da yake koya yana haɗawa tafsiri biyu yake haɗawa a gaban shi yana koya ina ganin da ya ga zai sha wahala sai ya bari kawai gara duk abin da ya zo a kansa kawai wahayin daga shi ne amma da yana haɗa na hausan bokon gumi da na larabcin gumi shine a gabansa in ya duba nan bai fasarantu da larabci ba sai ya duba nan mai aka fasaranta da hausa wallahi tallahi haka billahi al'azim kuma na da kasa ɗin da yake da wannan din kuma aminu tsari ne yake jan yake jan bakin tafsiri biyu ne in ya gagara fasarantuwa da larabci sai koma da hausan in ya duba ya ga me aka fasaranta tukunna ya fasaranta so da ya ga dole masu ɗaukan suna ɗaukowa har da tafsiran guda biyu kawai sai ya kawar da wannan ya rike qur'anin shi ma ya zama malamin ya haddace bari na ce dai kawai a yi ta ne ta ƙare in ya ga dama ya cusa wanda ya cusa wuta shi kenan shi kenan kaga manzo Allah ya faɗa kuma dukka dube su kowa in aka zo ana ja masa tafsirin yake duba ko qur'anin sa qur'ani ne mujarradi yake duba fassaran sa yadda ya ga dama yake yi ba fassaran magabata bane ina zaka tambaye shi kace waye yace a cikin tafsirin duniya idza faraka ta fansafo ila arabi faragam idan aka gama sallah tashi Allah ba son zaman banza ya faɗa babu amma kaga kuma an yi kabarbari Allahu akbar Allah akbar malin ya iya so ba halaka ba an halaka eh an halaka ka gani manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce wa qallat ulama'ukum ulama sune malaman shari'a ake nufi man yuridu Allah bi khairin yufaqihu fi din malaman shari'a to izala tana karanta fiqhu ne malamin su nawa kaji yayi bayani akan in kaga an yi maganan kuɗi to zakka ne saboda ko rabon gado saboda su raba a ba su nasu kasan amma fara'ilul wudu'i wannan karatun yara ne irin mu amma su manyan ai tuntuni sun girma wannan sun tuntuni an ce akwai waɗansu yarbawa ba sa sallah sai juma'a ƙananan sallah barwa yara yawa amma babban ranar manyan da su fito kuma haka ake tafiya ranar da zai fito sallah sai an buga marka sai an buga mar ganga ranar juma kento ranar za zo sallah amma duk sauran sallan to yara ne da shi amma ranar juma'a to ranar babba zai fito to kaga ai ana nan an haɗu ko Allah ya kiyaye wa kasrat umara'ukum sarakuna sun yawaita wa qallat umana'ukum amuntatu sun karanta amuntatu sun karanta wata masatu duniya bi amalil akhirati an riki duniya da aikin lahira ga mutum yana aikin duniya ne amma zai ce maka aikin Allah yake duk wanda ka sa ne zai ce maka suna bin sunna ne amma duniya ne yanda za mu gane ina ce kwanan nan suka tsinewa a tiku ko ba haka bane da kuɗi baya samuwa aka gan aka je gai da shi za a samu kuɗin in ka tambaye za ce maka sunna ne sannan kuma kwanan nan matan buhari ta kira maulidi da addu'a addu'a mu ne aka sani mu ne muke da ƙur'ani mai zubin hannu mu je mu ware kayan mu karanta sunan mu yan bidi'a amma tun da gidan kuɗi ne sai ga sunan a gurin da maulidi da karatun alkur'ani na addu'a da aka tambaye da suka ce addu'a suka zo to zamanin annabi akwai addu'a ne an taba kiran mutane su yi kaga kuɗi ne kuma a sunna aka fito da shi yana daga cikin sunna an yi wannan a abuja hawan buhari za ka ce za a yi addu'a a babban masallaci na abuja e duk suka ne ruban aka taru za ka ce shugaban ƙasa bai zo ba sai ta ku yi ai dukkanmu musulmai ne ni ba malami ba ne shugabanci aka ku yi tun da aka yi an sake ƙasan ta lalace tun da ba kuɗi saboda haka kaga ana rikan shi ne da sunan addini kuma duniya ne muna fitowa ne kuru-kuru ka sani mutum ya yarda ya yi ya ga dama ya kauce ya ce bai ji ba oho amma dai balligu anni walau ayatan abinda muka sani mun isar kuma an yi ba wani ɗaya daga cikin abin da nake faɗa wanda shari sunansa babu wanda kuma nake tsoron a zo a tume ni akai in faɗi lokacin saboda an yin Allah ya yi hakim ya rawaito fi musnad wa darami في مسنده عن عبد الله مرفوعا عليه وله حكم الرفع لأن هذا لا مدخل للرأي فيه وأن باب شدان رأي أتكي فهو معمول على سمائه من النبي magana ce wanda aka ji shi daga manzo Allah kama sura had bihi riwayatu kama yadda aka bayyana wannan riwayar da shi alhamdulillah Allah ya kai mu wani satin zamu yi juz'a ma'il waqati wa ruwa sa'il ahzaj sakidina al-fasil akhlaq wannan za mu shiga kuma wanda suka ɓata ɗabi'un mutane in Allah ya mu ranar wa'inda suka kuma a izala ne da ka ga tamanin ko saba'in wallahi tallahi ɗabi'a ta ne duk wallahi duk manzo Allah ya faɗa yadda suka ɓata al'umma tamanin kuma in na zo in sha Allah za ku ji gashi nan ai ba zamani ɗaya muka yi da annabi balla ce reincarnation ne na dawo amma ga hadisin ga kuma abin kuma ga abin yana faruwa mun san abin da manzo ya faɗa ko mun san abin da wannan yake faruwa a gaban mu saboda haka dole mu faɗa wa mutane wa man sha'a falyumin wa man sha'a inna atatna lizalimin nara ahada bi Allah ya kiyaye mu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughlika wal khatim lima sabaq ناصر لك ولك والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدر مدار الذين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين